السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي بدأ كرم سلطات لنا بدواء إلى السعادة يوم السافية كالصدر
وإن قل العمل البركة أيكي سنة في إخلاصي هو ده أيكي كأني mana Allah subhanahu wataala yana duba da ikhlasin da yake ciki ko da aikin nan ya zama wato ba babba bane wajen hajiminsa ko lokacin da yake dauka ma'ana karami ne shi yace idan akhlasa al-abdu an-niyyata wa amila amalan salihan idan bawa ya tsarkake niyya kuma ya aikata aiki wato nagari menene amalin salih al-amal salih me ake nufi da shi mun karanta a baya daga maganar Fudayl ibn Iyad ko me yace kaifa yakunu al-amalu salihan yakunu salihan idza kana sawaban ala sunnah shi ne ma'ana salih walau yasiran ko da aikin nan karami ne fa inna Allah yataqabbaluhu wa yudha'ifuhu domin Allah maɗaukaki yana karbarsa sannan kuma ya ribanya shi. Ya kulun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها يتنادى ونمتني ينا جوجو يا وايد يكسو أتين الجنة في المعنى يتقلب ya je nan ya dawo ya je nan ya dawo ma'ana yana sake hankalinsa kwance kuma yana jin daɗinsa fi shajaratin fi anan ana nufin fi sha'ani dangane da ba wai a cikin ba dangane da wata bishiya qata'aha wadda ya yanke ta min zahri tariqi daga kan hanya daga doron bayan hanya kanat tu'dil musulmi saboda ta kasance tana cutar da musulmi kawai saboda wannan aiki Allah maɗaukaki ya shigar da shi wato aljanna kun ga nan me aka kalla an kalli kyakkyawan niyyarsa ne da abin da ya nufi kawai ya ga bishiya ta faɗo ta ta kare wa mutane hanya kuma duk wanda zai wuce in ma ya tuntube da ita idan wato ko da reshenta ko kuma a ce sai ya zagaye kila ma wani ba zai iya bin hanyar ba kawai sai ya niyyar bari ya cire ta domin musulmi su daina su haɗuwa da wannan cutar wannan abin da ya tashe shi daga gidansa ko daga inda yake zaune ya ango wannan musifa ya zo ya cire ta wannan abu shi Allah ya kalla kawai sai sa shi a aljanna kaga ashe wato Allah madaukaki zuciyar nan yake so ka bashi gaba daya ba wai ya damu da girman aikin bane ba wai ma'ana kai shekara ɗari a rayuwa inda za ka shekara ɗari a ce kullum za ka tashi kai na filfili kai raka'a ashirin kullum cikin dare to ba wannan ne ya dami Allah madaukaki ba abin da yake mai muhimmanci ko da kullum za ka yi raka'a uku ne da daddare ko ɗaya ma a ce da kyakkyawan niyya kai kawai tunowa kai cewa lalle Allah madaukaki ya cancanta ka tashi ka bauta masa a wannan lokaci ka samu lada tsakaninka da shi to wannan shi yake so sai ga cewa ya baka lada ne kun ga dan ashe idan mutum yana son ya sami karkuwar aikinsa wallahi abin ba wahala ne da shi ba ko in ce yana da wahala saboda buƙatar tsarkake niyya din to idan mutum ya tsallake wannan kwarin cewa tsakaninsa da Allah zai yi komai to hakika ya huta ba buƙatar wato wata wahala da zai sha a duniya Allah maɗauki ya samu dace ga wani misali har yanzu yace wa fi riwayatin a wata riwaya din yace marra rajulun bi ghusni shajaratin wani mutum ya wuce sai ga wani reshen wata bishiya ala zahari tariqi akan hanya fa qala sai yace wallahi na rantsi da Allah la an hayanna hadha hadha anil muslimin sai na karkatar da wannan na kaula shi daga cutar da musulmi da yake la yuzim wato don kada ya cutar da su fa udkhil aljanna sai aka shigar da shi aljanna wannan kun ga sabanin lafazi ne yawa amma ma'anar guda ɗaya ce abin da muka samu ƙari shine mutum zai fahimci a wannan ruwa ta biyu an bayyana mana kurkur cewa husnul shajara ba bishiya ce gaba ɗaya ba wato reshen bishiya ne fa bi ikhlasihi ma'a yusri al-amal kun ga nan da ik- saboda ikhlasinsa tare da kankantar aikin ba wani mai wahala bane ko ba wani mai yawa bane sosai adkhalahu Allahu jannata bi rahmatihi wannan kuma da rahmar Allah madaukaki wa ta'ammal fil mar'ati al-baghiyyi haka nan kai tunani dangane da sha'anin matan nan wato wata karuwa shine baghi al-baghi wato matar da take zama kawai aikin ta shine maza su zo mata yace allati amilat a'malan qabihatan wadda ta aikata wasu ayyuka miyagu kullun aikin ta kenan ta aikata zina thumma amilat amalan yasiran fi a'yunil bashar sannan sai au idan mutane ta aika wata wani aiki wanda a idan mutane dan kankanin aiki ne wata rana sai ta aikata shi shine me yace wa huwa siqayatu kalbin shine shayar da wani kare karuwa fa ku duba karuwa ma'ana wanda aikin ta kullun gashi kowa ya ganta ba mai mata magana ta kirki duk gari kowa sukan da yake matar banza ce matar banza ce to amma sai ikhlasi kawai ta dauki kamar da namu ji a hadisi ta shayar da wani kare da yake jin da yake jin kishirwa saboda wannan Allah madauki ya shigar da ita aljanna duba wato rahmar Allah a shi wato kusa take ba wani abu ne mai wahala ba in wani zai ce to yanzu wannan mummunan aiki da ke kuma shi da lokaci ɗaya sai a gafarta mata to me zai hana mai gafara wanda aka ba shi zuciya shi ne zai bayar ba wai kai bane wanda kullum za ka tuno rakod ɗin baya ka ce ka ina wani mutum aini har abada ni da shi yau Allah baya da irin wannan ba haka yake alaka da bayansa ba kun ga bayansa ne ma fa shi ya mallake su amma ba haka yake musu mu'amala irin yadda mu muke yi wa abokanmu ba abokinka ba ka da iko a kansa amma sai ka kana masa alaka wato kamar a ce bawan ma wani ɗan kuskure sai ka ajiye a zuciyarka ka ce har abada ba za ka gafarta masa ba a yi irin wani a matsayinka na waye ko kuma ka ga mutum a ce aikinsa yana yawan mummunan aiki har sai ka yanke masa ƙauna tsakaninsa da ubangiji da ya halicce shi ka ce kai wannan Allah ba zai gafarta masa ba kun san kissar mutumin da wani mai wa'azi ya ga wani mutumi yana laifi ya yi masa nasiha ya ki ɗauka ya sake masa wata rana ya ki ɗauka ya sake masa wata rana sai ya rantsa ya ce wallahi la yanshuru Allahu laka sai ce kai na rantsa da Allah Allah ba zai gafarta maka ba in wani laifi kai kai kuma an yi ma nasiha kaga shi nan ya ɗauki kansa a matsayin saboda shi ne wa'azi ne mai yawan mutane nasiha ne dan ya faɗa dole a karɓa in ba a karɓa kuma sai fishi sai ya ce mutane Allah ba zai gafarta musu to duk wannan ba hali ne mai kirki na mai wa'azi ba mai wa'azi yadda annabawa suka yi haƙuri haka zai haƙuri to kun ga wannan a ƙarshe me ya faru Allah madaukaki sai ce man dan nabi ya ta Allah alayya wane ne wannan mai alwashi a kaina mai rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba sai ce غفرته غفرت له واحببت عملك annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin cewa Allah madaukaki sai ya ce da shi na gafarta wancan inda kake da za a gafarta masa kai kuma na bata aiki ga duka gaba da kuma laifin me laifin sa ya yi rantsuwa ya shiga fadar Allah ya shiga ikon da ba mai shi sai Allah sai amfani da shi kuma ba na sa bane ka ce Allah ba zai gafarta wani ba don haka duk yadda mutum kuma ganshi yana da laifi to ku bar shi da ubangijin da ya halicce shi amma wannan baya nufin kuma cewa wai kamar a ce an karawa masu laifi ne wato yanci an Allah ne da ya faɗi cewa yana da gafara din to shi ne ya faɗi kuma yana da azaba yana da wuta اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ذاك دول أحد أن أبو بومبي شيني مي غافر شيني مي جين كيتو سنكم شيني مي عذابا يوم zaka kada a yanke kauna kuma sannan duk yadda mutum yake zai iya aikin da zai shiga aljanna muddin dai akwai me muddin akwai tauhidi yawa kuma kullum duk irin wannan abubuwan da rahama din da mutum zai samu to ana alakanta ta da me da tauhidin yawa idan ya zama mai shirka ne da Allah yana bauta wa wani Allah to ko wannan abubuwan duk ba da shi ba ake yawa a ce wai duk sabansa haka kawai shikenan zai shiga aljanna da yawan abu mai ikhlasi Allah madaukaki ba zai karɓi wannan ba amma idan yana da tauhidi gangariya tsakaninsa da ubangiji baya bautar wani mutum baya bautar wani shehi baya bautar wani annabi baya bautar mala'ika baya bautar rana Allah kawai yake bautawa to Allah madaukaki duk zunubin da mutumin yake yi sai Allah mulki ya gafarta masa idan ya aikata wani aiki ko mai kankanta sa saboda ikhlasinsa na fatan mun gani yawa nan ana zancen masu laifi ne wanda ba su kai shirka ba amma ko da shirkar mutum yake yi in ya tuba daga shirkar kuma ya yayi ikhlasi wajen tuba sai ku ga Allah madaukaki ya ta tuban sa yawa amma dai ana tare da shirka to ba zancen a kan aikin mutum ina fatan mun fahimci wannan dole a bambance yawa kun ga ashe wato mai yin zunubi ko mai girman zunubinsa in dai ba shirka yake ba to yana nan a ɗan gata ran da Allah maɗauki ya wayoye shi da rahamarsa shike na sai a gafarta gaba ɗaya sannan kamar da na ambata wannan baya nufin mutum kuma ya saki zuciya sai ce a to tun da dai abun haka ne bari mutum ya dan more yawwa ya dan more rayuwarsa ban Allah kuma daga baya wata ran ai kilo Allah maɗauki zai kawo rahamarsa kila kuma ba zai kawo ba sai a mutu a haka tunda abin a rubuce yake a ilimin gaibin Allah mu ba mu san shi ba ko ba haka ba haka mutum baya sakin jiki ya ya zama cewa sayaran da yake sa rai yayi yawan da kwata kwata ma wato saboda kallon rahmar Allah ya manta da azabarsa kullum abin da ake so mutum ya hada abubuwa guda biyu al-khawf war raja ya zama kana tsoron Allah tsoron allah da zai sa ka daina sabansa kuma sannan kana tsoron azabar da zai maka idan ka saba masa sannan kuma kan ka sa rai cewa Allah fa mai rahama ne cewa duk abin da kai zai iya gafarta maka to haka ake so zuciya ka zama kada ya zama wato ka gallaba ka rinjayar da janibin ko bangaren rahamar kwata-kwata ka manta da cewa Allah ma mai azaba ne ko kuma ka rinjayar da bangaren azabar ka manta da cewa Allah madauki mai rahama ne kai tsara zana cewa Allah madauki baya gafara a'a dole ka hada waɗannan abubuwa ba malam yake ce na na wani? na shahada eh babu wannan dangin da wani abu ne shirka. Na. Ya kawo da da zuwa ko ya faɗo wa mutum kawo da da Na. Ba ka. Wani ne? Duk abin da ake cewa idan mutum ya mutu misali a ce gini ya zubo masa ko a ce ya faɗa rijiya kura ta cinye shi ruwa ya cinye shi ya mutu ai ana cewa ko kuma a yi gobara ya ƙone a ciki ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka yi ma irin wannan ya mutu shahidi duk da dai yana da bambanci da shahidul ma'araka shahidul ma'araka hukuncin sa daban ko wanka ba a masa ko sallah ba a masa haka Allah yake son sa da jinin sa amma shi mai irin wannan musifa din wanda Allah madauki ya jarraba da irin wannan to ana yi masa wanka ana yi masa sallah yawwa to amma ana ba shi ladan shahidi to me da mana yake a nan shi ma idan ya kasance yana shirka sai irin wannan abu ya same shi duk ba zai shiga cikin wancan ba wannan ya za a yi shiga ga shahidul ma'araka wanda ya mutu a filin yaƙi ya je a filin yaƙin ba ma shirka ba a'a bai yi jihadin don Allah ba ne ya yi don a ce ya mutu a gun jihadi Allah ya ce ba zai ba shi ladan shahadar ba ko ba ka bane haka ina ji mun zancen wani da ya zo ya mutu a filin yaƙi ga shi ya mutu a filin yaƙi an zo an ga Annabi sallallahu alaihi ana zuwa ana zuwa aka duba sai aka ga shi ya kashe kansa to shi ke ba shi da komai sai wuta har ilmaniyarsa fitowarsa daga gida dalilin ya zo jihadi ne to amma wannan gun cewa ya karasa kansa din dan aga ku duba ku gani dan aga kuma dan a ambata dan a ce shi ya mutu a gun jihadi ya ya zama shahidi shikenan kun ga shi ya nemo wa kansa wannan abun bai bari Allah madaukaki ya bashi ba na na
auda ba wai ba yanzu
To, ya haura na ƙunsa to idan mutum
kowa na shi da ba mamaki irin fa'idojin nan yake so ya kawo ya je wurin wani malamin sa ko shehin su da ya yadda da shi akan irin wannan domin ka san idan kana karanta maganganun sufaye musamman a lokacin da fikira ko tunani marar kyau din nan na wahidatul wujud ya shigo cikin harkar sufaye ta kai ga da yawa daga cikin su suna inkari ma wai don me za a ga laifin fir'auna ne shi fir'auna fa ba wani abu ne ba ba shirka ne ba haka nan shirkan maka su ma duk ba shirka ne. sai ga suna sukan annabawa wai to kamar da ibnu arabi yake faɗa cewa wai annabawa rashin sani ne ya sa suka tashi suke inkarin shirka da mushrikai kun fahimci zance wai su ne ba su fahimci cewa komai Allah bane domin su waɗannan mashirkai da suke shirka suke bauta wa gumaka ai su ma gumakan ba wani abu ne Allah ne saboda komai ka taɓa kawai Allah ne don haka dan me za a zo a ce wane ka daina shirka a ce ma'ana a zo yana bauta ma abin da yake shi ma Allah ne kuma a zo a ce yayi shirka har sai za a sashi a wuta shi yasa a gurin ibnu arabi fir'auna musulmi ne to in ina irin waɗanda suka karanto wannan maganganun na kafirci na kafirci zan kira wannan Allah madaukaki ya kira mutum shugaban ka in an akwai shugaban kafirai a duniya wane ne ai irin fir'auna me yasa har Abu Jahal ake ce masa fir'auna hada hadin umma fir'aunan wannan zamanin ai kaga kiyasi ne akan cewa fir'auna ba ba irin su ba wajen kafirci ko ba haka ba sannan ka zo ka zaɓi irin wannan mutum sannan ka ce wai ya mutu musulmi wani yake bibi saboda ya mutu a ruwa mutane da mutane nawa ne suka mutu a ruwa yanzu duk kiristoci nan da suka mutu a ruwa shikenan sai su zama sai a ce musu shahidai ne haka shahadar kawai take da sauki ba imani da Allah ai duk wani sai mutum ya imani da Allah wato a kiyaye irin waɗannan aƙidu yau irin wannan maguzancin da kafirci shi ya shigo wa mutane da irin wannan siga ɗin kawai saboda wai ko neman falala ko makamancin wannan har mutum ya zo ya ƙayyata magana Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki da ya ba mu labarin yadda ya mutu ai ya gaya mana cewa har ma ya tserar da jikinsa don ya zama ibra ga mutane me amfanin ikun da ba kafirin bane me amfanin a bashi ibra ga mutane Allah ya kyauta. Kawai dan da a ce misali ya mutu a ruwa shikenan ya zama shahidi. Oh, nan juma'a. To ai duk ba wannan duk ba dalili bane. Yanzu kai in ka duba ka gani mutum wanda suke mutuwa nan juma'a. Mutane da yawa. Kafirai da wane ne manya-manya makiya addini duk sai su mutu juma'a. Shikenan sai kuma ku ce a tunda wani ya mutu juma'a shikenan duk abin da ya yi ko bai taɓa bauta ma Allah bai taɓa faɗin la ilaha illallah ba shikenan sai shiga aljanna. Addinin ba haka yake. Yawwa. Na'am. rahamar Allah tana nan amma fa ga musulmi shi yasa musulmi shi ne dangata yanzu wannan wahalar da zaka je a yi maka a kyamace ka ai menene saboda kawai ka ce la ilaha illa kuma sai tashi a banza wanda ke zagin naka wanda ke cutar taka kuma shi ma shike nan sai aiki irin naka bayan bai ce la ilaha illallah ma kawai shike nan saboda ya ya mutu a ruwa shi ma sai ku zama ɗaya da shi a aljanna abun ba haka yake ba irin waɗannan abubuwa an rika faɗakar da mutane a ciki yawwa duk wanda ya irin wannan ka tobara a cikin mutane ya ce fir'auna shahidi wani jahilci ne na san da yawa daga cikin mutane kamar da yake fara kila ya ji ne a gun wani malaminsa ya faɗa haka kuma kila bai yi tunani akan abun ba yawwa kawai dai ya ji ne an faɗa kawai wata falala ce irin fa'idojin nan ne na zama a gun karatu kila ma shi ba karatu yake sai zo kawai sai ya faɗa to irin waɗancan littattafai na sufaye nan mutum zai je karanta irin wannan magana sai zai ɗauka ai da gaske ne ta san mu matsalar mu wato a jahilci hatta masu karatun da ake ciwo malamai sai ga wai tsammanin su ko duk abin da yake a rubuce a littafi to shi kenan hujja da za a iya amfani da shi komai ɗacin musamman a ce wani littafi ne tsohon tukun tukun haka an buɗe an daɗe yana nan haka an daɗe da buga shi ba farar takarda ba shi ke duk abin da ke cikin sa sai ya zama gaskiya ba haka bane irin abatsin din da waɗannan mutanen suka rubuta a littafansu wanda Allah madaukaki ya tsine wa mai irin su suna da yawa Allah ya kiyashe mu yana cewa wa huwa siqayatu kalbin wa laysa insanan kun ga nan ba wai dan adam ba ta shayar ba ita wannan karuwa din a'a kare ne ta shayar da shi fa ghafara Allah laha bidhalika al-amal al-yasir dan haka Allah madaukaki saboda wannan dan aiki karami Allah madaukaki ya gafarta mata ma asu'i amaliha min al-baghi tare da mummunan aikinta na karuwanci din يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى بينما كلب يطيف بركية وترانا ونكري ينا ذاك وتليجيا ركية إتت ليجيا مسمى صوبة يو ينا ذاك يا قد كاد يقتله العطش da wato kishi ya kusa kashe shi ma'ana saboda tsananin kishin ruwa da yake ji kishin ta kusa ta kashe shi إذ رأته بغي من ال... من بغايا بني إسرائيل سيجا وتكارو لكتكون كاروان بني إسرائيل فنزعت موقها سيتشين كفتنتا تاكلمني كي كفتا كفت شين موق سيتشين شي فاستقت له سيتيبو مصر به دواني تاكلمني ناتا وتروا فسقته سيتشاهد لشي غفر فغفر لها به sai aka gafarta mata don wannan abin da ta aikata muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan kun gane wannan da adulai yana nuna mana falalar ka aikata aiki ko mai kankantar sa in dai kai shi don Allah madaukaki wa bin niyyati sadiqati tunalu thawabu al-amali wa in lam ta'mal Allahu akbar kun ga ta falalar da ba niyya mai kyau za ta iya sa idan kana da ita wato in kana da niyya da kyau zaka iya samun wato ladan aiki ko baka yi aikin ba wannan gara ba babu ita a wani addini sai musulunci mun fahimci taken abin matashiyar magana ko baka yi aikin ba idan kai niyyar aikin da gaske niyya kuma mai kyau Allah maɗauki zai baka ladan wannan aikin da haka idan Allah idan mutum ya san irin waɗannan abubuwa don me zai bata aikin sa yaje yayi wani abu don wani ya gani ai idan kana da irin wannan garabar sa a wannan addini baka da lokacin da za a ce za ka yi wani abu ma har don wani ya gani kullum tunanin ka shine yaya Allah zai karba aikin ka sai ka kyautata niyyar ka kai tunanin cewa lalle aikin nan ba ko da baka aikata ba in kana da niyya mai kyau Allah zai baka ladan sa al-karamu min sifati rabbil alamin karinci ɗaya ne daga cikin siffofin wato ubangijin halitta baki da Allah madaukaki ke wal abdu idza ahsana al qasda shi kuma bawa idan ya kyautata nufinsa wa lam tatahayya lahu asbabu asbabu amal salihat ya kuma zama cewa wato bai samu damar da zai yi ayyukan kirkin nan ba yayi niyyar aikin kirki sai yayi kokarin yi sai bai samu dama ba nan kun ga nan magana take yawa da bambanci idan na yi niyya zan yi wani aikin kirki ina nan ina nan sai na fasa a zuciyata da kuma wanda ya zo ya yi niyya ya taso ga dangadan zai aikin sai ya rasa damar yi aikin wani abin da zai aikin a kai ko sai aka cire shi daga inda yake ko wani abu da ya tafi ma'ana bai samu dama yin aikin ba akwai bambanci ko ba bambanci yawa to wanda ake magana a kansa wanda zai samu ladan niyya ko da bai aikin ba wanne ne na farko ko na biyu na biyu ne yawa ba wanda ya fasa ba ka yi niyya ko da da ikhlasi a ciki to in ka fasa yadda niyyan nan ta zo haka ta tafi ko ba haka ba don haka ba magana amma wannan ya yi niyya zai aikin kirki ya tafi zai aikin sai bai samu damar yi ba to wannan shi ne ake zancen sai a bashi lada fa innahu yu'jaru ala zalika al-fi'l to wannan za a bashi lada akan wannan aiki wa in lam ya'malhu ko da bai aikata shi ba za a yi masa wannan ne karaman min Allah wa fadlan don karimcin Allah madaukaki da kuma falalarsa يقول جابر بن عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينا فدا kun ga an ce radiyallahu anhu ma ne ko yau domin jabir da shi da babansa duk sahabbai ne babansa a wurin ya a yakin uhud ma ya mutu shine abdullahi ibn arab yace kunna ma'an nabiyyi mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazati a wata ko wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je in an ce gazuwa ana nufin yakin da akwai annabi a ciki gazuwa asalin ana ce mata gazuwa ko da ba a yi yakin ba in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita an nufi za a je a yi yaki to an yi gazuwa ko da an dawo ba a yi yakin ba kamar da ake cewa gazuwa ta tabuk ko yakin tabuka kun ga an tafi yakin amma ba a yi yakin tabuka ba aka dawo in dai fita tare da annabi ne sunanta gazuwa idan babu in ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ake ce mata sariya yawwa ana ce mata sariya da sinin ba son ba yawwa jam'in sa shine saraya yawwa sahabbai aka zaɓi wasu aka ɗora wani a kansu aka ce ku je ku yi yaƙi a bangare kaza na duniya to wannan fitar ita ake ce masariya to nan yana zancen gazwa ana ce mata gazwa ana ce mata gaza yawwa fita mun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wani wajen wani yaki fa qala sai yace inna bil madinati la rijalan lalle a madina akwai wasu mazaje akwai wasu mutane ma sirtum masiran ku dinnan ba ku yi wata tafiya ba ma'ana kuka ci wata wani fage na tafiya wata masafa yau ce kun yi tafiya mil ɗaya mil biyu mil goma ɗari wala qata'tum wadiyan ko a ce kun yanke wani abin da ko abin yayi yawa ko gonu yace ba ku kuma yanke wani wadi ba menene wadi kwari wanda balarabe ya san wadi mafi yawa ba mu da wadi dai ba kowane kwari ne wadi ba wadi shine kwarin da ke tsakanin duwatsu yawwa nan ga dutse can ga dutse to akwai kwari sai ruwa ya taru dabbobi suna zuwa su sha galiban a sahara wurin duwatsu akan samu wannan ko da ke noma muna da shi a wuraren da ake akwai irin waɗannan duwatsu din na yace ba ku yanke wani wadi wani kwari ba illa kanu ma'akum su waɗancan mutanen sai face sun kasance suna tare da ku a ina ce suke ne cewa wasu mutane ne fa a madina mun baro su a madina mun mun fito yaki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam suna can a madina amma duk inda muka yanke duk tafiyar da muka yi ba mu yi wata tafiya ta kilo ɗaya ko ta biyu ko ta wane ne ba mu keta wani ruwa mun shiga ta wani wadi ba sai face suna tare da mu da me suke tare da mu in ana nufin da niyyar su sai ce me habasahumul marabu rashin lafiya ce ta tsare su kun ga nan wurin su ne ake magana sun yi niyyar su fito suna son su zo mu tafi tare da su a je wannan yaki amma kuma kun ga abin da ya hana su shine almarab rashin lafiya jinya ce ta jinkirtar da su ta hana su su fito kun ga kenan ba juya ce a zuciyarsu ba yawwa ba kuma fasawa suka yi ba وفي رواية أو رواية تولى حديث إن يكي توا إلا كانوا معكم إن تو أمد دنن توا أكي إلا شركوكم في الأجر سيفا تي sun yi tarayya da ku a cikin lada ma'ana sun sami lada kamar yadda kuka samu Allahu akbar wato kun ga wannan wannan zuciyar ko kuma in yadda Allah madaukaki yake mu'amala da bayansa gaskiya wato zuciya ce ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wato ba ina nufin kwatanta ce magana nasabta wa Allah ko kalmar zuciya ba ina nufin yadda Allah madaukaki yake mu'amala da bayansa akwai wani misali zan fara faɗarsa kafin don kar in manta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ana yaki sai yake kwatantawa sahabbansa ra'amar Allah madaukaki lokacin da aka kamo kamammun yaƙi an aje su duk an baje sai wata mata ana kokarin a raba ta da ɗanta sai ta tashi hankalinta haikan ya tashi ta je ta ɗauko ɗan nan nata ana neman a kwace ma a jefa shi a wuta a lokacin misali kamar yanzu ka kwatanta ne wani mutumi ya zo ya ɗauko bindiga haikan zai kashe wani jariri ga uwarsa tana sai ce ta yi wani yunkuri ta yi tsalle ba komai a hannunta babu damuwar ba bindiga ba komai amma ta tsalle ta yayi shi suka faɗi tare har ta iya samu ta kuzge bindiga ta jifa da ita ta ɗauki ɗan nata ta gudu wani abu ne zai iya tunkuɗo mutum ya aikata wannan shine mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kun ga rahamar da take cikin zuciyar wannan matar ma'ana yadda take tausayin ɗan nan nata kun ga dai wannan akwai wata wani level da za ka iya kwatantawa na tausayi irin na ɗan adam da irin wannan abu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi tausayin da Allah yake wa bayansa yafi wannan mun fahimci girman tausayin Allah madaukaki to idan da a ce Allah madaukaki irin yadda dan adam yake mu'amala da mutum haka yake yi to lalle da ba ji daɗi ba duba mu yadda muke babu musamaha ba wani tausayi haka kawai daga wani ya saba maka sai ka ji kawai kamar an saba wa Allah ko an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta faɗa kana banka ma kai kai kamar wani abu ne saboda kawai ba a yi maka daidai ba kai duba fa ma'alici in aka yi masa ba daidai din ma kun ga yadda yake duk wani abubuwan kun ga maimakon karanta irin waɗannan hadisan kawai mu wuce wai magana kallon maganar ladan muke a akwai wasu darussa ya kamata mun ka ɗaukar su yawwa akwai maganar ra'ama da tausayi na Allah madaukaki da yake wa bayansa me nake so in faɗa kun ganin cewa yayin illa sharakukum fil ajri idan da kai ne wani kuka yi zai zo ai wani abu sai bai zo ba kafin ka binciki me dalilin sa ya aka bai zo ba kawai sai ka yanke a mu duk wanda bamu gan shi a gunnan mu ba za mu sashi a cikin harkar mu ba kwata kwata ba abin da za mu ba shi duk abin da ake raba ba za mu ba shi baka binciki me ya hana shi zuwa ba yana da uzuri ko ba shi da uzuri shi sa yana da kyau kullum mu saba da ba wa junan mu uzuri me ma'ana ta ba junan mu junan mu uzuri lokacin da aka ce an zo ko wani abu za a yi sai aka taru sai wani bai zo ba to kafin ya zama cewa misali ko aikin gayya za a yi za a yi aikin gayya kowa ya haɗu sai wani gashi bai zo ba maimakon ka fara zancen da kaza da kaza da kaza ne miyagu ka dangana masa kila fa ya canza ma manufarsa ma yanzu ma mu baya ma tare da mu kaza da kaza da kaza ka fara halarta wani uzuri mai kyau ka tuna masa ka ce kila kaza ne kila kaza ne kila ba shi da lafiya kila aikensa aka yi kila mahaifiyarsa ta sa shi mata wani abu kafin ka zo kan wannan domin Allah madaukaki kun gan shi da yake ya san zuciyar har ma ya yi hukunci wanda bai samu zuwan ba aka ɗauki lada irin na kwatankwacin waɗancan a bashi wannan ke sa mana tuno abu ku duba ku gani kwatankwacin ladan waɗancan ɗin aka ɗauka ba gaba ɗaya ka cokan shi ba irin sa aka bashi ga shi bai je ko ina bai yana kwanci ba shi da lafiya saboda me saboda wannan niyya ne idan kai ne za ka yi rabon irin wannan tsakani da Allah cewa za ka yi a wani da gaskiya waɗanda ba su zo ɗin nan ba ku ɗan dai yanka musu dai wani abu wannan kuwa an samu rahamar kenan abu sai a ce a ɗan yanki wani abu a basu a'a ba haka Allah yake ba shi ya kalli zuciyarsu ta sace sun ba su ita gaba ɗaya kawai wani abu ne ya hana su in kalli wannan wannan wannan shi ne abin da ke so wannan shi ne babban darasi a cikin maganar abin da Allah madaukaki ya hanga ya kalla ya harara a cikin zukatan waɗannan bayan Allah shine suna da niyya gaba ɗaya sun sallama zuciyar nan gaba ɗaya sun ba Allah sun yi niyyar za su yi wannan aikin kuma ya tabbata da gaske suke yi kawai abin ne ba su samu damar yi ba shi yasa yadda waɗancan suka yi bai kalli bambancin wahalar da aka sha a jiki ba amma ya kalli waɗannan fa lalle suna son sa kuma don shi suka yi wannan abu wannan girman abin sai ya fi maganar ta sha wahala da jiki wannan kila an yi tafiyar ku duba a yakin tabuka dan ana zancen ba yakin da aka sha wahala irinsa ba yin yakin aka yi ba amma tafiyar kawai daga madina a lokacin zafi kun ji zafi irin wannan da muke ciki wajen digiri nawa yakan kai talatin da wani lokacin biyar da takwas zuwa har arba'in da wani abu to a can akwai lokacin da za ka ga a saharan nan za a sami ya kai wajen hamsin saboda tsananin zafi kuma ba bishiya da za a zauna a gindinta sai kai kilo goma sha biyar baka hango bishiya da idanka ba kilo goma sha biyar in kuma ka hango ta ba akan layin da kake tafiya take ba in ka ce za ka je wurin ka huta to ka kara za ka kwako ka kara wa kanka wajen awa goma sha nawa kafin ka tafi inda za ka samu ta ka je ka huta ka gama hutu kuma ka dawo kan hanyar ka tafi to wanda a ce ka haƙura ka shiga a irin wannan yanayin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka yi tafiya kilomita 700 daga Madina zuwa Tabuk a yanzu daga Madina zuwa Tabuk haka yake kilomita 700 ina ina daɗin ma yafi haka saboda gine-gine ba su kai yadda suke ba a yanzu to amma daga cikin garin Madina zuwa Tabuk ne yanzu kuma Tabuk tana na ita ma a yanzu cikin Saudiya kilomita 700 suka yi tafiya irin wannan kuma a cikin su yadda ake faɗa masu abun hawa ba masu yawa bane akwai wanda da kafa suke tafiya wani saboda tausayi sai ya ba dan uwansa abun hawan shi ya sauka ya dan huta sai an yi wata tafiya shi sai wani shi kuma wancan din sai ya sake sauka sai ba ɗaya haka suke yi ko ba zai haka yi muka karanta ba hadisin ka abin malik to amma to abin da nake so in kawo gare shi akwai wasu su suna gida ba su je ba uzuri ne na rashin lafiya sun ya aje su amma saboda rahamar Allah madaukaki ya hango wannan abun sai ya ba su duk wannan ladan da aka sha da wannan wahala sai ba su irin wannan ladan gaba daya saboda rahamarsa saboda sun sannan da zuciyarsu gaba daya sun ba wa Allah mu kun ga ashe maganar addinin nan wallahi gaba daya tana kan yaya ka dauke shi ya zuciyarka take idan zuciyar nan taka tana da kyau to gaskiya ba wanda ya kai ka sa'a in ka zuciyar haka kawai take alaƙata da Allah ba mai kyau ba ce to sai mu ce wallahu almusta'an Allah kiyaye sannan yace rawahu muslim wa rawahu bukhari an anas kuma har yanzu wannan hadisi bukhari ya rawaito shi daga anas bin malik qala ya ce رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم من دار جايك تبوك تعرض من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكي توا إن أقواما خلفنا akwai wasu mutane tare da mu a bayan mu da muka basu a baya bil madinati a madina ma salakna shi'ban ba mu bi wata hanya tsakanin duwatsu ba shi'ib shine wata hanya tsakanin dutse da dutse kamar da muka ce wadi shine kwari tsakanin dutse da dutse ko yawwa to shi'ib shine hanya ya siririya tsakanin dutse da dutse wala wadiyan ko wani wadi illa wahum ma'ana sai face suna tare da mu hasab habasahumul udhr uzuri ne ya tsare su kuma wannan shi ma akan zancen ta buka da mun kare magana wa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul alladhi la mala indahu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mutumin nan da ba shi da dukiya wa yanni sadaqata amma yana niyyar sadaqa wa yaqulu yana cewa law anna li malan la amiltu bi amali fulani mutum ne yana zaune ba shi da dukiya Allah bai hore masa dukiya ba ga talauci gaba da baya amma kuma cewa yake da ina da dukiya ni dai da na yi aiki irin na waye ma'ana da ya ba da dukiyarsa ya bayar a yi kaza a gina makaranta a gyara masallaci a gina masallaci sabo a yi kaza a yi kaza duk wujudul khairi kullum tunaninsa kenan da yana da dukiya da ya yi kaza ku duba wannan ashe wato za ka iya samun lada inda kai ikhlasi ko da irin wannan maganar ba gashi ba ka da shi kuma Allah ya san ba ka da shi amma kawai ka ce da ina da kaza da nayi kaza shi kansa sai Allah madauki ya baka ladan kaman kai kaza din wallahi rahmar Allah tana da fadi addinin Allah kuma yana da sauki kuma sannan hanyoyin da za a samu alheri suna da yawa amma me Allah yake so zuciyan nan a mallaka masa ita a bashi ita shi kadai kar a ba kowa dama mulkin su to kai ka sallama ta ba ka yin komai sai abin da Allah yake so kuma ba ka niyyar komai sai niyya mai kyau to sai ka ka samu wannan qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa shi da niyyarsa din nan to ladan su ɗaya ne da shi da wanda ya wancan aiki la ilaha illallah duba ku ga wasu mutanen fa gaba ɗaya dukiyarsu ta addini ce kullum aikin su su yi kaza su aika a yi kaza su aika a aikata abu kaza na alheri to kawai idan ka kalli wannan ka ce ina ma ina da dukiya in yi kamar yadda wani yake sai kuka samu irin ladan da ya samu kun fahimci wannan zancen da muhimmancin da yake ciki amma fa da me hmm? da ikhlasi fa yawwa da niyyar ka samu wannan abu din da gaske kake cewa da zaka samu dukiyar zaka yi wannan ba ka ce wai kawai bari ka ka samu ladan to kuma daga bayan dukiyar ta zuwa ka ce a to ran nan fa ka ce kaza to ai abubuwan ne ka san daban-daban kowa da irin nasa kokarin mu irin namu kaza zamu lokacin da dukiyar ta zo kuma sai ka ga niyyar tana nema ta canza Allah kiyaye Allah ba mu niyya mai kyau rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih tirmidhi ya rawaito shi ya ce hadisi ne hasan sahih wa fi sahih al-bukhari wa muslim an ibn abbas a sahih al-bukhari da muslim عن النبي دقى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه cikin irin hadisan da ko maganganun da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karwaito daga ubangijinsa تبارك وتعالى قال يا شيء إن الله كتب الحسنات والسيئات ألا مدعوكي يا ربوتا شاوى وان أيكي دموننا ثم بين ذلك sannan sai ya bayyana haka ma'ana ya yi rubutu dangane da abin da ya shafi kyawawan aiki da kuma munanan ayyuka sai yake cewa faman hamma wanda duk ya yi kuduri ya niyyar ya zabura zai aikata bi hasanatin zai aikata wani kyakkyawan aiki فلم ي هدفه da daraja yawa ba wai hakikanin menene shi sakamakon ba yawa don ba mu san shi ba lada na Allah ko darajarsa malamai suna kwatanta kawai su ce ya fi duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin guda ɗaya to idan kai niyya za ka yi aikata aikin alheri sai baka samu dama ba kun gane ya ce falam ya amalha sai bai aikata ba shin bai aikata ba saboda ya fasa ko ko bai aikata ba saboda bai samu dama ba bai aikata ba saboda bai samu dama ba yawwa kataba Allahu indahu to Allah zai rubuta a wurinsa indahu inna dhamir hadha dhamir alha ya'udu ala man ya'udu ala man ya'udu ala ar-rajul aw ala Allah kun fahimci larabcin faman ya cewa ya faman hamma bi hasanatin falam ya amalha wanda ya niyyar aikin kirki sai bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila indahu din nan aurin wa eh inda niyyati akwai tarwaya eh inda Allah yawwa nan abin da ke son ku zo da shi ke yana nufin Allah zai rubuta a wurin su shi Allah madaukaki wannan shi kansa malamai suna cewa akwai wani abu da yake nuni zuwa gare shi ba wai lada ne ma mujarradan kawai ba a'a wani lada ne sai Allah ya keɓance shi ya aje shi a wurinsa ma'ana saboda lishiddati inayati Allah ta'ala bi hadhihi alhasana saboda kawai kular da Allah maɗauki yake wannan kyakkyawan aiki ko kyakkyawan ko wannan ladan da mutumin zai samu Allah maɗauki a wurin sa ma ya aje shi ma'ana bai baro mala'iku su rubuta kawai su basu su aje a gonsu ba a'a a wurin sa ya aje shi kun ga wannan wannan abin shi yake so ko hango a ciki yau ba kawai karanta fassarar abin ba yau sai yake cewa kataba Allahu Allah zai rubuta shi a wurin sa hasanatan kamila wato lada cikakke wa in hamma biha in kuma ya yunkura zai aikata wannan aikin kirki din fa amilaha kuma ya aikata kataba Allahu ashara hasanati ila sab'imi'ati dhifin ila adhafin kathira idan ya samu damar yin ya kuma aikata wannan abin da ya niyya din to Allah zai rubuta masa lada goma kai ila ma ya kai ɗari bakwai ila ma a nunin kashi fiye da haka wasu ba suna cewa ɗari bakwai idan na aikin ciyarwa ne suna ɗauko suna hararo ayan nan a ta ƙarshen suratul baqara innal ladina yunfiquna wal ladina yunfiquna amwalahum ko مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل سنبلة كمثل حبة a'a ba haka bane ya ayatu yawa ambatat sab'a sanabil kamar sani habbatin ambatat sab'a sanabil kamar wata kwaya ce guda ɗaya aka shuka ta sai ta fitar da ne sab'a sanabil sai ta fidda wato sumbul sumbul an ce sumbul shine zangarniya guda ɗaya ta fidda guda bakwai kuma fi kulli fi kulli sumbulatin mi'atu habba kuma kowace sumbula guda ɗaya akwai kwaya ɗaya ɗaya guda ɗari kun ga idan ka hada zama nawa ɗari bakwai sai ka ce wajen infaki mutum yana samun irin wannan lada din gwargwadon wato wannan aya din wani abu kuma Allah madauki yana yakan ninka shi fiye da haka na sai ce fal muslimu yaj'alu niyyatahu fi kulli khairin qa'imatan al muslimi yana sanya niyyarsa a kowane alheri tana tsaye ma'ana tana nan yadda take ya tabbatar da ita يقول عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ينتهي أفضل الأعمال mafificin aiki sidqun niyyati fi ma inda Allah shine mutum ya kauce wato ya yi gaskiyar niyya niyya ta gaske fi ma inda Allah cikin abin da yake wurin Allah ma'ana mutum ya niyyaci ya kudurci ya sami wato abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ji Umar bin Khattab wannan shine mafi girman aiki kun ga amfanin sa a wannan wato munasabar sa a wannan wuri kenan yace wa man sarrahu an yukmala lahu amalu duk mutumin da yake farin cikin yake so ya ji daɗin a cika masa aikinsa falyuhsin niyyatahu to ya kyautata niyyarsa wannan ba magana Umar din musulmi magana Umar ta kare fa inna Allah ya'juru al-abda domin Allah madaukaki yana bawa bawa yana biyo bawan salada idan hasunat niyyatuhu hatta bil luqmati don Allah madaukaki yana baiwa bawansa lada idan ya kyautata niyyarsa ko da wato loma ce ko da loma ce ya bayar ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa walasta tunfiqu nafaqatan baka kasance kana ciyar da wata ciyarwa ba ma'ana ka bada wani abu na dukiyarka wanda yake tabtadi biha wajh Allah wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da malamai suke amfani da su wajen magana akan niyya mai kyau niyya mai kyau wani lokacin a cikin alkur'ani ana kiranta wato yuridu da lafazin irada a ce man arada Allah bi amalihi ko a ce yabtabi wajh Allah an gane wannan ɗaya daga cikin usulubin da Allah madaukaki amfani da shi ne a Qur'ani na nuna cewa mutum ya nufi Allah madaukaki da aikinsa to idan mutum ya zama ya aikata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga masa baka yi wata bada wata dukiyarka kana ba da wato duke nan don ciyar da addini tabtaghi bi a wajen Allah kana neman yadda Allah madaukaki illa ujirta alaiha sai face Allah madaukaki ya baka lada akai hatta lukumata kai ko da wato loma ce tabahuha wanda zaka sa ta fi fimra'atika a cikin bakin matarka wannan mun yi wannan a baya cikin wannan lansu ko maimaitawa akai to ko da wannan Allah madaukaki zai baka lada akai yaqulu zubayr اليامي إن في كل شيء تريد الخير كينيا ونبعض الله سننسى زبيد اليامي ينتوى إنوي في الأمر نيوانا كينيا في كل شيء تريد الخير أقوى أبو كان نزل الهير حتى خروجك إلى الخلاصة kai har fitar da za ta zuwa bola zai ka fitar da shara in ji ma kai ne hatta niyyar wato fitar da za ka yi ka zub da shara kawai ita ma wannan kai niyya sai ga Allah madaukaki ya baka nan kun yana koya mana ne cewa duk abin da za ka yi to ka halatto niyya a zuciyarka ka hararo niyyar cewa Allah madaukaki dan shi ya baka lada akan abin da za ka yi nan sai kaga Allah madaukaki ya taimake ka kuma ya baka wannan babban lada hatta zuwa shara wa yaqulu daud at-ta'i daud at-ta'i da yake malamai suna cewa ra'aytu al-khayra kullahu na ga alheri gaba ɗayansa innama yajma'u al-khayriya gaba ɗayan alheri na kula cewa wallahi ya tattara gaba ɗayansa ya kuma abu kyakkyawan niyya duk wani abu da kake so na alheri ko yana gun kyakkyawan niyya in dai kai kyakkyawan niyya ka cewa ka samu aikin alheri wa kana as-salafu salihu as-salafu salih sun kasance ya kukuna ala fasli niyyati ba fassara ba ka san kun san as-salafu salih a larabci in an ce as-salaf ba kullum muna cewa salaf salaf sun ce zuwa ya salaf ko karatun namu zai koma bayani ba yan salafiya ba su san salaf ba na'am amsa muke so me salaf in an ce salaf so ake nufi kar ku ce mun ba wanda ya sani a daga hannu a faɗa aha na ƙarshe ta na ba ma jiwa wanda suka riga da kyau aiki kai kokari dai fassara ce a dunkule kamar fassara kalmar kai amma dai yana nan ba a fita gaba ɗaya ba yawwa sahabban annabi sallallahu alaihi da wanda suka biyo bayan sa da kyakkyawan aiki khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum so ake nabi da salaf yawwa biyayyen mutane su ne waɗanda suka zauna da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda suka biyo bayan su sai wanda suka biyo bayan su da duk wanda ya koyi da su da ihsan zuwa tashin aljama yana ciki amma dai su salaf din gaba ɗaya aka faɗi salaf ana nufin sahabbai da tabi'ai wanda suke kan hanya mai kyau yawwa sahabbai gaba ɗayansu suna kan hanya mai kyau a tabi'ai an fara a lokacin tabi'ai ka fara samun wasu abubuwa to shi yasa ake cewa as-salih din dan a bambance waɗanda a cikin su kar a bi wanda suka ɗauki wata bid'a mun gane yawwa ya hutuna suna kwadaitar da mutane ala husnin niyya akan kyakkyawan niyya fi kulli amrin salihin a kowanne al'amari mai kyau ya kulu yahya ibn kathir yahya ibn kathir yana cewa ta'allamu niyyata ku koyi to ashe ana koyon niyya kun ji cewa ya ta'allamu yawwa ku koyi ku yi ilimi ku yi duk ku je ku yi bincike ku kwakwalo ku yi bahasi ku yi ilimi akan niyya kusan menene niyya fa innaha ablagu min al-amal niyyan nan ta fi aikin gaba ɗayansa domin wannan ku gaskiya ne idan mutum ya kalli yadda Allah maɗauki ke ba da lada game da wancan misalai da aka ba mu mutane ne suka tashi suka yi wannan tafiya irin ta yakin tabuka wata guda ana tafiya a cikin wahala ga wani shi kuma ya yi niyyar ya je bai je ba ciwo ya kwantar da shi a ɗauki lada irin na waɗancan a bashi gaskiya kuma ya zama cewa saboda niyyar nan ne kun ga ashe gaskiya niyyar nan ta fi waɗancan abubuwa ko ba haka bane amma fa sai kamata ya kamata mutum ya fahimta ba ma'anar niyyar kenan mutum idan ya niyyar sai ce to a shi tun da ya samu niyyar kuma sai ya zauna ba to an yaga ya fasa ke ko ba haka ba yawwa ya yi niyyar yana kokarin ya je ya aikin sai bai samu dama ba to a nan ne zai sami wato wannan kyakkyawan sakamako din muna roƙon Allah madaukaki ya samu dace kuma ya karɓi ayyukan mu ya ba mu wato taimake mu akan gyaran niyoyin mu mu ƙara ta kamar su ikhlas wa ɗaya lokaci ɗarfe nawa ne yawa irin shida da rabin ne ya kamata a rika tsawa kar a kai bakwai tsayi to mu karasa iya wannan din da sauri ya ce samaratul ikhlasi sakamakon ikhlasi ya ce al'amalu salihu la yuqbalu illa bil ikhlasi shi aikin kirki ba a karɓarsa sai da ikhlasi wa biduni ikhlasin yuraddu al'amalu walau kathura ba tare da ikhlasi ba kuma ana mai da aiki ba a karbarsa ko da yayi yawa wal ikhlasu mani'un bi idnillah min tasallut ash-shaytani 'ala al-'abd to nan kamar yana gaya maka menene falaloli na yin ikhlasi shine ma'anar sa maratin ikhlasi wato falala za ka samu in kai ikhlasi ka iya listin din su ka rubuta su a yar takarda dan ka rike daidai daidai daidai haka na farko dai kun ga da ikhlasi ake karbar aiki ko ba aikin da za a karba sai da ikhlasi ma'ana kenan la yuqbalu amal illa bi ikhlas daya kuma in babu ikhlasi aiki ana raddinsa biyu ka iya hada su da duk za su iya zama daya wal ikhlasu mani'un bi idnillah min tasallufi shaytani ala al abd Allah madaukaki saboda ikhlasin mutum to wannan ikhlasin nasa yana sa Allah madaukaki ya hana rinjaye shaytan akan bawa ya zama shaytan yayi sai tsara ya fi ƙarfinka sai abin da yake so ka aikata shi ne ma'anin tasallufi tasallafa ana nufin sara sultanan alaika ya zama sarki a kanka ma'ana sai aka ce sarki ne a kanka sai abin da ya umarce ka da shi ko yawwa da qala subhanahu an iblisa Allah madauki dangane da iblis yana cewa qala shi shaydan yace fa bi izzatika na rantsi da izzarka ko shaydan ne fa yake faɗin ya rantse da Allah yake gaya wa Allah cewa ya Allah na rantse da izzarka da buwayar la ubriyannahum ajma'in sai na fatar da su gaba daya waɗannan bayin saboda tsabar hasada yawwa Allah madaukaki kuma dan ya jarraba mu sai ya bar shi ya ba shi dama ya shiga zuciyarmu ya hango me muke yi ya kautar da mu daga aikin alheri duka Allah ne ba shi iko ba don komai ba don ya jarraba mu za mu bi shi ko ko za mu bi Allah mun gane yawa to idan ya zama cewa yawa sai shi ne illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayin ka zababbu in an karanta mukhlasina zababbu mukhlasina shine ne masu ikhlas yawa to akwai malaman da suka karanta da wancan kuma suka fasara ana nufin masu ikhlas yawa والمخلص محفوظ لحفظ الله to wata fa'idar kenan ga uhudu kenan ko shi ne ikhlasi Allah madaukaki na kiyaye shi da kiyayewa tasa min al isyani ya kiyaye shi ma har daga saban Allah wal makari da kuma wato abubuwan ki qala subhanahu an yusufa Allah madaukaki dangane da annabi Yusuf yana cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha kamar yadda ka gani din nan to haka nan mun yi wannan ne domin mu kawar da wato mummunan abu da kuma alfasha daga kansa yana zancen ne ƙoƙarin da waccan mata ta yi ƙoƙarin ta ja hankalinsa ya yi abin da ba daidai ba to a lokacin nan Allah maɗaukaki ya kawo da tunaninsa daga irin wannan abu ya sha makance shi daga ganin wato fa'idar wannan abu kuma Allah ya tsare shi wannan saboda me sai kawo ƙarshe sai ce innahu min ibadina al-mukhlasin lalle ya kasance daga bayan mu waɗanda suke zababbu wa bil ikhlasi nan da ya fassara shi karkashin fassarar mukhlasin yawa wa bil ikhlasi rif'atu darajat da ikhlasi ake samun daukakar daraja Allah ya daga mutum ya zama wato babba ba babba a idan mutane a duniya ba a'a a wurin Allah madaukaki وطرق أبواب الخيرات كما يكيم وطرق أبواب الخيرات رفعة الدرجات وبالإخلاص رفعة الدرجات و karfi abuwabin khairati da bugan ƙofofin alheri ma'ana ya zama cewa duk ƙofa alheri kana cikin masu kwankwasa ta masu samun alherin ce ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaka lan tukhlafa kai ba za ka bar kowa a bayan ka ba fata amal amalan lan tukhallaf kai ba za a barka a baya ba nan yana zance da Ka'ab bin Malik a hadisin sa na maganar kissar Tabuka lan tukhlafa ba za a barka a baya ba ko lan tukhallafa ba za a barka a baya ba a tafiya din nan a barka a gida a fata amal amalan sai ka aikata wani aiki tabtali bihi wajh Allah kuma kana nufin ladan Allah ka samu ladan Allah kana neman yadda Allah da wannan aikin illa zatta bihi darajatan wa rif'atan sai fa sai Allah madaukaki ya kara maka wato lada da kuma daraja ya ɗaukaka ka wato a cikin wato bayinsa na kwarai fil ikhlasi kuma aninatul qalbi wata fa'idar ita ce har yanzu idan mutum na da ikhlasi to yana samun tumaninatul qalbi wato natsuwar zuciya wa shu'urun bis sa'adati da kuma jin cewa lalle yana cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi da kuma kyakkyawan fata wanda shine mene sa'ada wannan maganar ita ce dalilin duk kawo waɗannan abubuwa ashe idan ana ikhlasi za a samu sa'ada to wannan maganar ta ikhlasin me yasa aka kawo ta a wannan littafi na bayanin futuwatun ila sa'ada shine maganar wannan daɗin da zaka ji idan kana da ikhlasi ai kowa daga cikin ku ya sani duk ran da yayi wani aiki kuma ya zama cewa dan Allah ya aikin nan akwai wani daɗi da yake ji a zuciyarsa ko ba haka ba da wani kwanciyar hankali sai ji kai lalle tsakaninsa da Allah dai yau akwai abin masha Allah akwai wata alaka mai kyau to irin wannan abu sai ake so kullum ka daure ka dage a ce haka rayuwa za ta fita shine samun sa'ada yau da'imin kai aikin ka don Allah kuma ka rika samun samun waɗannan tumani na din a sai yake cewa wa shi'urun bi sa'adati wa rahatun min dhillil khalqi kuma mutum zai huta daga kaskancin halitta a ce halitta ma suna kaskanta ka domin idan kana aiki don mutane to mutanen ma idan ya zama cewa ba su ma kula da wannan aiki ba sai ka ji kuma tashin hankali ko ba ka ba ya yi dan a gani ya yi dan a gani sai ji ma ba wanda ya yi commenting ba wanda ya ce ma eh a ga wani ba ya kokari ba sai ji tashin hankali ba zuciyarsa har sai ka ga yana zuwa yana dan tambayar mutane ya kaga abin nan da aka musiba ce na ruwan a zuciyar dan adam ko ba haka bane saboda ya ji shiru ba wanda ya yaba kuma dama shi abin da ya nema kenan idan a yaba sai duka lallabawa yana dan tattambayar mutane yaya abin nan yake يقول الفضيل بن عياض فضيل بن عياض yana cewa man arafa nasa istaraha to kun irin maganganu masu zurfi na malamai da zaka ji wato suna bukata a fassara su da ma'anoni da yawa wai man arafa nasa istiraha duk wanda ya san mutane wallahi sai ya huta in dai ka san mutum to ka huta da shi me ma'anar ka san mutum ka san cewa ba abin da zai maka dan uwanka ne dan adam mai gashi mai fitsari mai naƙasa mai tawaya mai zunubi dan yayi baka ba wani abu ba zai kara ma komai ba ba wani sama da zaka kara in ma ka kara sama zaka fado sai idan Allah madaukaki shine ya daga ka to zan ka ashe idan ka san dan adam ka san yadda yake tunani wallahi ka huta ba ruwanka da ka bata lokacinka ka yi wani aiki don waye ya ma maka shi sai ce idan arafa annahum la yanfa'unahu yawwa idan ya san cewa ba za su yi masa amfani komai ba wala yadurrunahu ba za su cutar da shi ba istiraha min nas shikenan ya huta daga mutane ba bukatar ka je kana yin wahala domin su gani ko don su faɗa ko don su yaba ko don a ji labari cewa wani yana kaza yana kaza in har ka tsarkake ya zama Allah kawai ka nufa to la ka huta da mutane ya Allah ka ƙara fahimtar da mu mu san mutane mu ƙara gujewa neman yaban su akwai magana insha Allah za mu kawo ta nan gaba a ƙarshen maganar ikhlasi din insha Allah ta maganar yadda za ka yi maganin ka fita daga harkar riya kuma ka tabbata kan ikhlasi insha Allah idan malamin bai kawo ba نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم ما لنا في الله نعم eh wani yana daga ciki wato da hudu ba da wa'azi da darasi sai yanzu mutane wanda zo sun ce ka masha Allah ai yau ka ba abun yayi daɗi irin wannan abubuwan wallahi mutum baya bukatarsa a zo sai ana gaya maka ai yau darasin kaza da kaza ko an ce kaza an ce kaza idan har irin waɗannan abubuwan mutum yana son su a zuciya to hanya ce da za su lalata masa aiki ba duk ladan da ake samu na ilmantarwa da karantarwa mutum ya sako daga hudu ba sai ya zo yana tambayar mutane yaya kaji abun yau an yi wuta ko yau an buɗe an sauke inji a kan suwa ne sai irin wannan shi ke sa wasu abubuwan sai ga mutane makasudin su har ake canza maksudin mutane a wajen wa'azi zai mutum ya zo wani sai sa wasu mutane sai ga suna hawa mumbarin wa'azi sai ga kowa nasu zai yake so ya ji ko saboda irin wani usulubi da suke yi na su burge mutane ko makamancin wani har ka ga mutum yana gama yana tambaya ya dai yau abu ko kuma idan yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi wai ji ba a kabbara ba sai ya na ji shiru ne wai yana son ku kabbara alamar cewa wai abin ya shige ku waɗannan abubuwan ya kamata mai karantarwa da mai wa'azi ya guje su saboda hakikatan suna suna suka ikilasinsa da wahala ka bincika ka samu wannan cewa hakika yana maganan nan ne don mutane su shige haka ne ko ba haka bane misali a ce yana ta maganganu kullum ko misali da ma wa'azin a wani gari ake da wani babban mutumi wanda yake wanda ba a tafiya da shi ko misali a ce akwai wani babban shehi ko na ɗariƙa ko makamancinsa misali kai kuma ka zo za ka yi wa'azi akan ɗariƙa sai ya zama kawai abin da kake so shine ka cashe kamar da ake faɗa a caccaki ɗariƙa a caccaki wane ne in waɗannan abubuwan wallahi ba ma bukatar su zai bata mana aiki in har ya zama cewa manufarka shine ka caccaka mai ma'ana ka caccaka ka faɗi zafi ka ce an yi kaza an yi kaza ko ka ji har mutum yana cewa kai mun su wuta wallahi wannan abun ba zai ba zai mu wannan lafazin a ce don Allah yake magana nan yana da wahala kwarai da gaske saboda wutan nan ba tasa bace yau yace dauki wani wai ka kai mun su wuta ya ga mai mutum hukunci cewa kawai dan wuta ne shi wannan abubuwan ba haka mai wa'azi yake ba mu taba gani irin wannan usulun abun malaman kirki ba haka ya kamata da Allah a rika kiyaye wannan kada a ce mai magana tsarkake kansa yake yi amma wallahi mutum yana faɗa ne don babu wallahi idan waɗannan abubuwan ba a daina su ba to akwai saura a kan kiran mutane yau baya cikin usulubin da magabatanmu suka tashi suke amfani da shi yau wajibi mu canza shi duk wanda kake kiransa to ya zama babban abin da ke zuciyarka shine ne ya shiryu kai farin ciki yau ka gan shi tare da kai kuna tafiya akwai abin da ya kai wannan daɗi to idan ya zama cewa kawai manufarka shine ka cusa masa bakin ciki ya ji cewa fa yau kai ne kake da gaskiya shikenan idan iya fadar aka cewa kai ne da gaskiya shikenan fa ba wani abu kuma an faɗi kana da gaskiya to kana da gaskiya amma kuma baka iya amfani da uslubin wannan gaskiya ta ka ja wani ya zo ya zama layin kuɗi tare da shi ba ai baka ci nasara ba ko ba ka nasara ita ce na farko kai ka tsira a wurin Allah cewa dan Allah kake kira ne na biyu ka yawaita bayan Allah masu bauta wa Allah madaukaki mafi yawa mutane da suke abubuwa ina jin ina sha faɗa waɗannan abubuwa mutane da yawa yaudara su fa aka yi aka ce wannan shine addinin Allah da jahilci suke kai wasu abubuwan ma da ake yi ni na san lokacin da wasu abubuwan hatta irin ya ake cewa irin masu yin zikiri din nan ana bugun inji dan ana yi dan jin haushi ko a je a sa lasifika ana cewa a kai inda inda yan kaza za su ji yan ilala za su ji ko yan kaza ka ga amma ba zancen ka ce mutum yayi zikirin Allah wajen ya samu lada ko ba haka ba to haka kai ma idan kai ma ka zo ka ce za ka yi wa'azi sai ka sa lasifika ta kalli gidansu za ka yi irin wannan buɗin da zafi shi ma sai ka je ka yi aiki irin nasu duk sai ku tashi babu lada ya kamata ya zama cewa kai ne hankali mai karatu maganar ka ta tausayi ce su ba su san me suke ba ka tausaya musu kar ya zama cewa kullum maganar ka tana fitowa ne daga abin da suke faɗa a ce wai kullum sai ka zauna ka ji me suka faɗa sannan ka zauna kai raddi a'a kana da qur'ani kana da sunna ina za ka je ka nemo topic din da za ka yi magana akan sa daga gun wani mutumi daban ka yi magana da niyyar ka shiryar da su babu zaki ba cin mutunci idan su sun yi karkarama in karama sai ku zama iri daya ko ba ka bane za ka kwantar da hankali kai da kake da gaskiya shi ba in bai wannan hayaniyar ba hankalinsa bai kwanta ba to kai ba ruwanka idan ya zama kai ma cewa ba za ka kwantar da hankali muka sai ka yi hayaniya ayo an yi caccaka yau an zo an sauke inji yau ai mun gama da unguwa kaza ina ka gama da ita ka dawo za ka shiga cewa baka ga dan adam suna murna suna cewa bari su zo su yi irin abin da kake yi ba ina bara mun gane ba wai ana nufin wai ba za ka sami ko ikhlasi ko kuma ba za ka yi nasara a da'awarka sai mutane sun yaba maka ba a'a annabawa ma ba a taba yin mutane don su yaba musu ba kullum akwai rikici dama tsakanin annabawa da mabiyansu ko ba haka bane yawwa ba wai lalle mutane su yaba maka ba amma dai ya zama cewa kai ba ka yin irin abun da wawaye suke yi domin annabawa ba haka suke ba su idan suka yi magana kawai suke kuma da sauki cikin tausasawa haka suke mutane magana ko da sun zage su idan suka tashi biyar musu magana ba za ka ji cewa sun yi zagi ba kun taba jin wani annabi da ya zagi babu ko da sun zage ku sun ce kaza sun ce kaza kai sai ka kwantar da hankalinka kai mai tausayin jama'a ne so kuke su gane su dawo ku yi aiki tare da su iri ko da shi ne babban manufa muna fata Allah maɗauki wato ya ba mu ikhlasi ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam na na kafiri suna tambayar mutane me jama'a su ta dangane da wannan kasar ba don kawai ko jan idan akwai kuskure ko gyara su gyara a cikin lafiya.
na wannan sai aka faɗi ka faɗi dalili ko kullum Allah abin da ke kallo shine dalili shi yasa ake faɗa lamu din nan ta ta'alili lamu ta'alil li kaza nayi ne domin kaza shi ya tambaya ne don ya ji yaya akwai kuskure wuri kaza ko babu irin wannan ba- babu ne duk da cewa in ya saba da irinsa zai iya kai shi zuwa ga wancan din da a ce a yan uwa kullum mun san muna tafiya iri ɗaya ne kuma kullum tunaninmu abubuwan mu su zama da kyau a cikin yan uwan da suke tare da mutum su ya kamata a ce inda wani abu a cikin maganarsa ya faɗa wuri kaza ba daidai ba to ya zama su ne waɗanda za su iya kawo masa wannan shine waɗanda za su taimaka masa ba kawai su ba da labarin cewa ga yadda mutane sun ji daɗi ko ba su daɗi ba amma dai wuri kaza ni ina ga da an ce kaza ila da ya fi- ya fi kaiwa sako wannan kun ga taimakon da a wannan taimakon shi kansa ne karantarwa ne wannan ba matsala a cikin su Allah ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh